أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين
To alkabizatu fa الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون Mm.
لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم
الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba ‘yan uwana ‘yan izala da sauran ahalus sunna na ko'ina da suka haɗu a wannan wuri mai albarka da sauran al'ummar musulmi ina mana gaisuwa addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
babu shakka muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya tara mu a wannan gari namu garin Kaduna babban cibiya makaranta na Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya mana wannan arziki ya ku ahlu sunna ku ƙara godewa Allah alhamdulillah
wallahi gane sunna Allah ya yi ka ahlu sunna ya kamata kowane dare a kowane lokaci ka yi ta addu'a kana godewa Allah kun dai ga irin nutsuwar da Allah ya bamu ku dubi zaman da kuke don sauraron littafin Allah kai ka sa akwai bambanci da yan bidiya haka da ko ba haka ba sunna akwai dani bidiya akwai wahala saboda haka babu shakka ahlus sunna ku ƙara godewa Allah duk abin da za ku yi ba da ka kuke yi ba kuna yi ne da littafin Allah kuna yi ne da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna in an zauna alqur'ani ake karanta musu yan bidiya in an zauna mafarki ake fassara musu kuna da bambanci ko ba ku da bambanci wanda yake addini da alqur'ani da sunna yana daidai da wanda yake addini da fa- da mafarki ba daidai kuke ba to ku ƙara hakuri dazu shedi su san bariga cikin Allah ya saka musu da alkhairi amin
ko da ya kan mimbari lokacin da muke gabatar da littafin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta wa malam amin
manufata where I stand kuma shugaban majalisar malamai Dr. Ibrahim Jalo Jalingo tare da Dok- ah, ne ne ne? tare da shi da Dr. Ahmad Abubakar Mahmudu Gumi babban vice chancellor na wannan makaranta ta Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi lokacin da Sheikh Yusuf Sambo da Tajikun ya hau sai ya karanto mana wani kissa da ya daɗaɗa wa kowa ya ƙara ganin girman malam.
Allah Malam yana cikin tafsiri sai wani ya shigo, ko yana cikin karatu sai wani ya shigo duk kun ji ƙwarai
sai ya ce wa shi ne annabi. Sai malam ya ce to annabi sanda zuwa zauna, aka ci gaba da karatu. Bayan da aka ci gaba da karatu ana tashi sai malam ya ce ku bar shashasha, ku zo mu tafi. kowa ya san babu annabi a bayan ƙasa a yau to wanda ya ce shine annabi kaga ya shasha shane to wannan karatu na malamin su ba akwai karatu a cikin shi zai saboda haka ƴan uwa mu yi ta hakuri za mu gamu da wawaye da masu wauta da masu abubuwa iri-iri idan sun mana wauta ai yanzu wasu ayoyi malam kabiru gombe babban sakatare jiran ya karanta amma bari mu ɗauko ayar daga farko don kada mu yi irin karatun nan da waɗansu suka yi bayani a jiya a yan- a yanke rabi a koma tsakiya ba ba irin sa malam kabiru ya mana ba ya ɗauko ne ya mana magana akan tuba da gyarawa da yin abubuwa to alkur'ani kuma ya karantar da mu cewa a wannan suran dai sai da Allah ya yi magana akan bayin Allah ibadur rahman wa ibadur rahman alladhina yamshuna an وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
bayan Allah na kwarai Allah ya yaba musu su ne waɗanda duk lokacin da suke tafiya a bayan ƙasa suna tafiya da cikin nutsuwa kana iya gane ɗan bidiya har a tafiya kana iya gane mai bin sunna har a tafiya saboda haka ɗan bidiya yana tafiya babu nutsuwa ahlus sunna yana tafiya da me da nutsuwa shi yasa sunna babu abin da ya kai shi daɗi bidiya ba abin da ya kai shi wahala ku duba ku ga ahlus sunna ga kunan kuna nitse don jin ayoyin Allah amma kun gamu da wasu 'yan bidi'a waɗanda suke tafiya suke wahal da kansu akan hanya da sunan suna kaunan manzon Allah a dakata masoya annabi ne suna son annabi amma ba su da ilimin bin manzon Allah ba a koya musu ba da yawa daga cikinsu ai mu ma da a cikinsu muke amma wa'azin malam da karantarwar malam da nutsuwa da bin alkur'ani Allah ya fidda mu muka dawo zuwa ga sunna haka ne ko ba haka ba to su ma muna addu'a Allah ya shirye da su duk ran da ka gane sai ka gane cewa ka jima kana wahala ah to ku duba ku ga irin maulidi da ake yi yanzu da ba haka ake yi ba da ba haka ake yi ba na daɗin da na yanzu duk bid'a ne domin annabi bai yi ba amma ku yi haƙuri da Allah matasa ku yi haƙuri muna so ne wa'azin muna da nutsuwa da karantarwa wa'azin sunna kuna ganewa saboda haka ai abubuwa da ake karantarwa na sunna da bayani har ka gane su kuma yanzu da yake an yi abubuwa da jahilci akwai daga cikin maluma na bidiya da su kansu suna kyaman irin abin da ake yanzu a maulidi saboda me abin ya rikide waɗansu sun shigo cikinsu wasu 'yan ta'adda ne ma da suke so su yi waɗansu ta'addanci sai su shiga ciki waɗansu kuma gaba ɗaya sun ga abin da kiristoci ke yi a ɗauko ganga ana bugawa ana waɗansu abubuwa wani ya tuɓe riga wani ya zama to kamar mahaukaci wani ya zama kamar kaza ai kaga wannan ba shine addini ba ina kira ga maluma da suke ƙoƙarin nuna wa mutanen nan cewa ƙaunar annabi ake yi don Allah ku karantar da su yadda ƙaunar manzon Allah yake ƙaunar manzon Allah ba a irin wannan yake ba sahabban manzon Allah sun zama da manzon Allah sun ƙaunace shi sun yi biyayya zuwa gare shi har alqur'ani ya gaya mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر sai وذكر الله كثيرا yana da kyakkyawan abin koyi ga rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce mai koyi da manzon Allah manzon Allah ya rayu tare da sahabbansa ya koya musu addini manzon Allah bai bar duniya ba sai da ya nuna yadda ya kamata a yi addini kuma kaunar manzon Allah shine ka bi abin da Allah ya ce ka bi abin da manzon Allah ya ce idan ka bi ka zauna lafiya kaunar manzon Allah ba wai a kan hanya kana yawo kana yaga riginka kana dukan jikinka kana takawa a ƙasa kana cikin wahala ba ba haka yake ba manzon Allah ya karantar sahabbai sun yi bayani kaunar manzon Allah shine mu bi alqur'ani mu bi sunna sabon manzon Allah ya suka so manzon Allah ya suka mishi biyayya in sun rasa manzon Allah a masauki kawai a wurin zama za su koma suna bakin cikin rabuwa da manzon Allah saboda haka in an karanta mana hadisai na manzon Allah to sai ya zamanto mun yi da'a mun yi biyayya ina fata maluma musamman ma waɗanda suke nuna cewa su masu kauna ne ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi to ku koma ku karantar da mabiyanku irin yadda manzon Allah ya rayu irin yadda ya kamata soyayya ake wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi in ba dai so ake da dabara kawai a girmama waɗansu shehinai amma sai a fake a fara nuna cewa ai annabi ake so daga nan ƙarshe a gangaro a nuna maka girman wani malami in girman Allah da manzonsa ake yi to a karantar da mutane karantarwa na hakika sannan ku kuma a hada sunna ku yi haƙuri da duk wautan da za a yi muku daga wurin wayannan ku yi ƙoƙarin ku nuna musu addinin don su gane ƴan uwanmu ne in sun jefe ku da waɗannan kalma in sun ci mutuncinku ku yi haƙuri ku mayar musu da kalma na alkhairi ibadur rahman bayan Allah na ƙwarai su ne waɗanda suna tafiya a bayan ƙasa da nutsuwa sannan wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama in jahilai sun musu wauta sai su ce zaman lafiya zaman lafiya zaman lafiya ina fata za ku yi amfani da wannan dama ku yi kokari ku karantar da al'umma yadda sunna yake ku dube da nutsuwan ku yake da bambanci idan aka koma wurin yan bidiya ko irin isar da saƙon da maluman suke iya yi ba su iyawa saboda hargowa ake yi saboda babu nutsuwa to ya kuwa hada sunna ina muku nasiha mu riƙe wannan sunna shine gaskiya shine karantarwa na hakika shine abin da sahabbai suka tafi a kai shine ƙaunar manzon Allah tsira da amincin Allah sa mata gare shi sabon manzon Allah saboda ƙaunarsa saboda biyayya zuwa gare shi wata rana sayyidina Umar manzon Allah na tafiya tare da shi ya rike hannunsa ya ji daɗi sai ce ya rasulullah duk duniya ba wanda nake so irin yadda nake son ka komai na fi son ka akan komai amma ban da raina sai manzon Allah ya juya ya kalle shi ce ya Umar har yanzu da saura in dai kana jin har yanzu ka fi son rayuwarka akan rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imanin ka bai cika ba sai na umar daga nan ya juya ya kalli manzo Allah ce ya rasulullah al'ana yanzu kan al'an yanzu kan ya rasulullah kai na fi so akan rayuwata na fi ƙaunarka zan iya ba da raina saboda kare ka sai manzo Allah ce al'ana ya umar yanzu ne imani ya shiga cikin zuciyarka ya umar saboda haka ya ku bayan Allah ana son manzon Allah fiye da yadda ma'ana ka ƙaunaci manzon Allah fiye da yadda kake ƙaunan kanka daidai da kake kaunan ‘ya'yanka da iyayenka da kowa a bayan ƙasa saboda haka duk ran da ka ji ka fi son wani fiye da manzon Allah to har yanzu imaninka bai cika ba haka ya kamata a yi ta karantar da al'umma su gane waye manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sannan kun ga jiya an yi wa'azi da karantarwa ga 'yan aƙidan nan na ƙara ƙato da kuma masu aƙidan ta tsine waɗanda su ba ruwansu da hadisan manzon Allah maluma da suka taho aka yi wannan muhadara mai ban sha'awa Allah ya saka musu alkhairi na san kun fa'idantu kuma kun gane yanzu yanzu babu wani dan kara kafin rigifta a gabanka ko dan tatsi ne da rigifta a gabanka sai ka gane cewa dan bid'a ne domin babu yadda zaka yi addini da alqur'ani babu sunna saboda haka ina fata ahlus sunna ku yi ta karatu duk wani shubha in ya shigo ta hanyar karatu sai a warware mana sai mu gane ina addu'a Allah ya muku albarka an saurari karatu mai yawa da maluma suka yi tun jiya yau kuma mun je an gabatar da wannan littafi na babban malamin mu Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi wanda Dr. Ibrahim Jalo Jalingo ya gabatar sauran maluma daga ko ina dukkan almajiran Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi sun kasance a wannan gari na ilimin wato Kaduna waɗansu sun ba da uzuri kamar yadda na faɗa waɗansu ba su samu dama ba amma ina so in sanar da ku har Sheikh Sani ya haya jingir mun aika mishi da sako domin mu gwada cewa kowa daga cikin almajiran nan ya zo yayin da ake maganar makarantar malam kada ka yi tunanin ƙungiyanka yi tunanin karantarwar da Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi ya yi domin haɗa kan wannan al'umma baki ɗaya ina fata Allah maɗaukakin sarki ina fata Allah maɗaukakin sarki ya ƙara taimakonmu wurin ganin cewa wannan al'umma ta ƙara komawa ta zamanto al'umma guda ɗaya domin Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan al'umma al'umma ce mai albarka babu abin da Allah subhanahu wataala yake so kamar al'ummar ta kasance al'umma guda ɗaya ta ta kaɗaita Allah subhanahu wataala in gamu da kai kana murna kana farin ciki a fuskarka in gane cewa kana murna da ganina kai ma ka gane a fuskata ina murna da ganinka haka ya kamata aro suna su kasance inna hadhihi ummatukum inna hadhihi ummatukum ummatan wahida sai Allah ya ce wa ana rabbukum fa'budun inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umma taku wannan al'umma tamu al'umma ce guda ɗaya al'umma ce da Allah maɗaukakin sarki yake so ya ganta a haɗe saboda haka duk wani abin da zai kawo mana cikas ya kawo mana rarraba ya kawo mana ƙiyayya ya kawo mana gaba ya kamata mu yi kokari mu kau da shi mu zamanto al'umma guda musamman ma ahadu sunna waɗanda muke gani muna kan alkur'ani da sunna ina fata Allah madaukakin sarki ya kara hada mu mu kara kadaita Allah subhanahu wataala domin ba shi haƙƙinsa na babu wani wanda ya cancanci a bauta mishi kamar shi shi ya cancanci a bauta mishi ba tare da an sanya mishi kishiya ba sannan manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi mu yi mishi da'a ya gwada mana yadda zamu bautawa Allah subhanahu wataala na ƙarshe ina kira da ainihin wato waɗannan da suke ta'addanci waɗanda suke ƙoƙarin wato hana mutane kwanciyar hankali sun koma jeji ‘yan ta'adda waɗanda suke kashe-kashe kwanan nan an yi an kashe al'ummar musulmi a masallaci suna sallah yaushe musulmi zai je kashe musulmi ɗan uwansa a masallaci da ka gama yin wannan kasan ɗan ta'adda ne ina kira gare su waɗanda suke kiran kansu musulmai ne su tuba su koma zuwa ga Allah su daina ta'addanci ina fata gwamnati ta ƙara ɗaukar mataki akan duk wanda zai yi wa al'umma ta'addanci don a samu cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali mu kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya taimaki jagororinmu ya ba su ikon ɗaukar mataki akan dukkan wanda ya kama yin ta'addanci ya zamanto barazana ga al'umma wanda zai zamanto ya tuba Allah ya bashi ikon tuba wanda ba zai tuba ba Allah ya sa a iya daukan mataki a kansa mai girma gwamnan jihar Kaduna ka isar da irin wannan sako zuwa ga shugaban kasa muna fata a ƙara daukan matakai don a samar da zaman lafiya a Najeriya Allah zai tambayi shugaban kasa matsayin zaman lafiya a lokacin da ya bashi jagoranci Allah zai tambayi gwamnan jihar Kaduna matsayin zaman lafiya a lokacin da Allah ya bashi wannan jagoranci gwamna ya yi bayanai ɗazu masu gamsarwa ina fata a ci gaba da taya shi addu'a Allah ya ƙara zama da wannan jihar lafiya jihar Katsina Allah ya zauna da ita lafiya jihar Zamfara Allah ya zauna da ita lafiya jihar Sokoto Allah ya zauna da ita lafiya jihar Yobe Borno da sauran wurare Kebbi da sauran wurare da ake yin abubuwa Niger jihar Niger ko kwanan nan an samu ma ambaliyar ruwa a jihar Niger wanda mai girma gwamna jiya da ya so ya zo taron mu na yau amma yana ba da hakuri cewa zai je jajanta wa al'ummarsa saboda ambaliyar ruwa da aka samu bayan ambaliyar ruwa da ta'addanci da yake faruwa a jihar muna addu'a Allah ya kawo sauki dukkan jihohin Najeriya a ko ina muna fata Allah ya dawo da cikakken zaman lafiya Allah ya ƙara inganta al'ummarmu ‘yan kasuwanmu Allah ya sanya musu albarka makiyayanmu Allah maɗaukakin sarki ya ba su ikon yin kiwo ya sanya albarka cikin kiwo da ake yi ma'aikatan gwamnati Allah ya musu albarka matasa Allah ya ƙara kawo sana'a in an samu sana'a kuma Allah ya ba ku ikon yin aure kuna son aure ko ba kwa so matasa kuna son aure to kowa ya nemi sadaki kuma ya nemi sana'a sannan gwamnati ku tsaya kuma ku taimaka musu da koyar da sana'a domin idan matasa suka yi aure ya san yana da ainihin wato nauyi a kansa yana da mata a gida yana da ɗa a gida ko yaya a gida kuna tsammani zai je ya shiga cikin wani abu da yake na sabawa Allah ko sabawa dokar ƙasa a kaga ba zai je ba don haka ya ku gwamnoni da sauran 'yan majalisa a duk inda kuke ku kirkiro wani abu wanda zai rika taimakawa matasa hanyar samar da sadaki don a yi aure cikin sauki saboda haka muna fata Allah ya sanya albarka ina jan hankalin direbobinmu da suka zo don wannan wa'azi suka ɗebo al'ummarmu suka zo wannan karatu da aka yi ina fata direbobin a koma gida a hankali cikin kwanciyar hankali kamar yadda ku sani daga wannan wa'azi mun tashi yanzu gobe babu wani wa'azi da za a yi sai dai kowa muna fata ya samu ko ya kama hanyar zuwa garin su lafiya kuma Allah ya bada ladan wannan sauraro da wa'azi ku duba ku gani kowannen ku ya zo wannan wa'azi ya saurari wa'azi fi sabilillahi kuma ba a ce a zagaya da hula a nemi taimako a hannunku ba ko an ce a zaga in an ce a nemi taimako za ku bayar ko ba za ku bayar ba za ku bayar to amma mun ce kar a nema saboda dan canjin da ya rage a jinku ku koma gida da shi ku ce fa ne sannan ku ci gaba da addu'a Allah ya albarka ga wannan kasa kuma Allah ya kara albarka ga wannan kungiya mai albarka in an tashi komawa kowa ya zai gaida hajiya muna gaishe ta muna mata fata alkhairi a gaida uwar gida mai capacity in ji shugaban malamai mai capacity Allah ya sanya albarka kada ku manta ana karban katin rijista katin rijista na zabe ina fata dukkan 'ya'yan wannan kungiya al'ummar musulmi duk inda kuke INEC suna ba da dama kowa ya je sabunta rijistar sa ina kira gare ku wanda bai da shi ya je ya sabunta rijistar sa saboda yancin ka ne na zaɓe in an zo lokacin zaɓe ka zaɓi wanda yake ya kamata a zaɓe shi mutumin kirki Allah ya ba da ikon fita don karɓan wannan kati na zaɓe Allah maɗaukakin sarki ya ƙara sanya albarka ya ba mu zaman lafiya Allah a rufe mana da wasu addu'o'i da fatan al'ummar nan tamu yadda ta zo lafiya Allah ya sa ta koma gida lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya shugaban ƙasar mu Allah ya mishi jagora Allah ya tsara mishi lafiya gwamnonin mu Allah ya musu jagora Allah ya ba su iko yin adalci Allah madaukakin sarki ya sanya albarka
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس بيوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين. Wannan na ma Nasiru ne ko? Wannan na gare?